بالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta lahadi a yau muna 28 ga wata na rajab hijira annabi muhammad sallallahu 29 28 ga wata na rajab hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda ya dace wa sha taran watan biyu miladiya ta 2023 za mu ci gaba insha Allah ta'ala a cikin karatun littafin hisnul muslim muna cikin gaba da take magana akan al'azkaru ba'da salami min salat irin ambatan Allah da ya kamata mutum mai imani yayi بعد السلام من الصلاة باين يا سلام تيدا سلة فلله زامو تاشي قبطا شدة bayan mutum ya karanta abubuwan da suka gabata zai biyu bayanta da ayatul kursi ita ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allahu Allah la ilaha illa huwa babu wani abun bauta bisa ga cancanta illa huwa sai shi Allah ubangijin nan shine alhayyu rayayye alqayyum sannan kuma tsayayye akan al'amarin ibada ko halittu ga baki daya la ta'khudhuhu sinatun ubangiji subhanahu wata'ala baya daukan shi sinatun gangadi wala naumun ko kuma barci lahu ma fi samawati wa ma fil ardi na Allah ne abin da ke cikin sammai da kasai gaba daya Allah ce man zallazi yashfa'u wane ne wanda ya isa ko ya kai yayi ceto indahu a wajen Allah illa bi iznihi face sai da izinin Allah kenan babu wani wanda ya isa ya yi ceto a wajen Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ba da izini wanda wannan kuma zai faru a gobe kiyama babu wanda yake da ikon ya daga kai ya ce wani abu sai wanda Allah subhanahu wata'ala ba ma dama wanda wannan yana ƙara maka nuni akan lalle kiyama wani waje ne wanda duk wani mutumin da ba wani sunan shi ya bayyana a hadisi ko aya ba to bai da ikon da zai daga baki ya ce zai cece ka sannan kuma bai da ikon da zai daga baki ya ce zai yi ceto la'alla kai da ake cewa za a ceton kai kana cikin ma wanda za su yi ceto la'alla yana yiwa har al'amari na abin da ya shahi imani da Allah subhanahu wata'ala al'amarin ceto a gurguje wani abu ne wanda yake akwai ceton da addini ya tabbatar da shi akwai kuma ceton da addini ya kore shi can da ubangiji subhanahu wataala ke tafa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in baya amfanan su su marasa imani duk wani ceton mai ceto da za a yi ba zai amfani mutumin da bai da imani ba kenan babu wani wanda zai ce maka je ka kai abin da ka ga dama na cece ka babu wannan ta ganin saboda Allah ya kore cewa lalle wanda ba imani gare shi ba ceton masu ceton ma ba zai yi amfani a gare shi ba sannan kuma a wani waje ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana mana cewa ceton ma a karan kanshi babu wanda yake da iko da yanci ya yi shi sai wanda Allah ba ma dama wa kan min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda Allah yake cewa nawa nawa daga cikin mala'ikun da suke cikin sama ceton su bai iya ba su iya bisa da daman da za su yi ceto ceton yana kasancewa ne illa min ba'di an ya'zana Allah bayan Allah subhanahu wata'ala yayi izini liman yasha'u ga wanda ya ga dama a cewa ne kai ceto sannan wa za a ce ta wa yarda wanda Allah ya yarda a cece shi kenan duka al'amarin guda biyu a hannuwa suke a hannun Allah suke shine Allah ya ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim Allah shi ya san abin da ke gaba ga su wannan bayin wa ma khalfahum da abin da ke bayan su wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba sa iyakance wani abu daga cikin ilimin ubangiji subhanahu wataala sai abin da Allah ya sanar da su wasi'a kursiyuhu samawati wal ard ubangiji subhanahu wataala kursiyun su ya kursiyun shi ya yalwaci sammai da kasai baki daya wala ya'uduhu baya gajiyar da shi hifzuhuma kiyaye su su sammai da kasai ina duk wani abin da ke halitta ne ba za ce ba ya gagari ubangiji ka duba tun da aka yi duniya rana take hutowa tana fadawa ana halittar mutane wasu suna zauwa wasu suna komawa har yau ba a samu tasgaro ko matsala ba wa huwa al-aliyu Allah shine al-aliyu madaukaki sannan kuma al-azimu mai girma to wannan mutum zai karanta ta aqibas kulli salatin bayan kowace sallah hadisin Abu Umama Allah ƙarar da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت duk mutumin da yake karanta ayatul kursiyu bayan sallar farilla kowace sallar farilla ka karanta ayatul kursiyu babu abin da zai hana ka shiga aljanna in ba mutuwa ba to ayatul kursiyu tana da irin nata darajoji da matsayi mai girma yanan dai mutum mai imani ya kokarin kiyaye ta a duk lokacin da ya kammala sallah sallah take ta farilla sai addu'a ta gaba addu'a ta bakwai kenan wannan duka bayan an yi sallama na sallah ake yin su manzala sallallahu alaihi wasallam yana karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihi alkhayr wa huwa ala kulli shay'in qadir zai karanta wannan ashira marratin ba'da salatil maghribi was subhi bayan sallar asubahi kamar waga da muka yi da kuma bayan sallar magariba mazalla yana karanta wannan addu'a kafa goma la ilaha illallah ba abin bauta ba ga cancanta sai Allah wahdahu Allah shi kadai yake la sharika lahu baya da abokin tarayya lahul mulku mulki nashi ne walahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah yuhyi Allah shi yake rayawa wa yumitu shi yake kashewa biyadihi alkhairu alheri yana hannun shi shi ubangiji subhanahu wataala sannan wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a dukkan dukkan komai wannan addu'ar idan ka karanta ta kafa goma ga irin abin da zaka samu na na darajoji hadisin Abu Zarrul Ghifari Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce man ƙala fi duburi salatil fajiri wa huwa thanin rijilaihi qabla an ya takallama duk mutumin da ya faɗa bayan sallar asubahi yana mai zaune a saman ƙafafuwan shi qabla an ya takallama kahin ka kai matakin da za ka yi magana kace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 marratin ka hadi su goma abinda za a baka kutibat lahu 10 hasanatin wa muhiya anhu 10 sayiatin wa rufi'a lahu 10 darajatin wa kana yawmuhu dhalika fi hirzin min kulli makruhin wa hirsi wa harsin min min min ash-shaytani sannan kuma walam yamba li dhanbin an yudrikahu fi dhalika al-yawm illa shirku billah mazalla yake cewa duk mutumin da ya hudu wannan addu'a kafa goma na farko za a rubuta maka lada goma hasana goma a kankare maka zunubai goma sannan kuma a daga wa rufi alahu ashru darajatin za a ɗaukaka matsayinka matakai matakai matakai har guda goma sannan kuma wa kana zai kasance wannan addu'a da ka karanta a wannan wuni za ta kasance maka kariya ne mai kulli makruhin da duwan abin da kake kyama duwan abin da kake kyama wannan abin garanti ne ba wani tsammahani ba ne ba ko kirdado katini ka zauna ka karanta wannan kawa goma Allah zai kare ka daga dukkan komai min kulli makruhin dukkan wani abin kyama sannan kuma zai kasance maka kariya daga shaidan sannan kuma duk wani aiki da ɗan adam zai aikata ba zai cutar da shi ba matuƙar wannan aikin ba shirka ga Allah subhanahu wata'ala ba ne ba sannan wannan ya zo kuma a cikin wani lafazi na daban yadda mutum ya kiyaye wannan ƙafa goma ga irin alheri da albarka da zai samu kenan a ƙanƙare mashi zunubi goma a bashi lada goma sannan kuma ba haka na a kare shi daga dukkan wani abu wanda yake na kyama kuma a ɗaukaka darajar shi goma sannan kuma shaidan ba zai iya raɓar shi ba a cikin wannan wuni. to wannan littafi lalle yana karantar da mu irin waɗannan addu'o'in da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wanda kuma za ka ga ga sanan abubuwa ne masu saukin haɗi a daidai lokacin da kuma suke ɗauki da ma'ana mai girma kaga a ce ka faɗi wannan abin ƙafa goma kawai za ka samu wannan darajojin ai ba ƙaramin alheri ba ne ba to amma sau da yawa za ka samu ɗan adam ya fi son wani abu mai wahala ko kuma wani abin da za a nuna kamar yana yiwa kamar baya yiwa da haka sai ga ya bar waɗannan abubuwa gaba ɗaya ya yi watsi da abinda manzala sallallahu alaihi ya zo da shi ya je yana yana kame kamen neman wasu abubuwan da kuma addini ya yi hani a kansu addu'a ta takwas ta ƙarshe allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ba'da salami min salati al-fajr manzala sallallahu alaihi yana karanta allahumma ya allah inni as'aluka ilman nafi'an ina roƙonka Allah ka bani ilimi mai amfani ilimi mai amfani saboda la'alla ka iya samun ilimi kuma ya zamanto bai amfani ka ba kuma yana iya zamanto maka a matsayin kamar hutula kamar huta wadda za ta ƙona kanta kuma ta haska mai ta haska jama'a kenan dole ɗan adam sai ya haɗa da addu'a ko da ilimin ne Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi mai amfani wanda zai amfane ka kwarai da gaske saboda sai ga mutum ya yi duk wahalar da ake sha a harnace ƙur'ani sai ya sha wahala a harnace ƙur'ani kuma ya kuma ya rika tsubu yana rubuta shi da kaza yana rubuta shi saman allon ƙare da sauran abubuwa makamanta wannan ka gane ilimi bai amfani ba kwarai da gaske allahumma inni as'aluka ilman nafi'an shi yasa bawa kowane lokaci sai ya koma al'amarinka gaba ɗaya kamar da zuwa ga Allah kamar in dai ba haɗuwa kai da ubangiji subhanahu wata'ala bai zama to al'amarinka kawai akan tafarkin Allah ne kake to ba abin da zai saka tsira ba abin da zai saka tsira shi yasa har kowane lokaci ka rika jin cewa kai bawa ne na ubangiji kuma kana ƙarƙashin wannan kulawa da tasarrufi na ubangiji subhanahu wata'ala ta bangaren yi ko bari Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban Allah ina roƙonka arziki tayyiban nagartacce tsarkakakke wanda dukkan arzikin da zaka samu kana roƙo Allah baka arzikin da yake tsarkakakken arziki ne nagartacce ne sannan wa amalan mutaqabbala Allah ka bani ikon aiki wanda yake karbabbe yana zaman to kai aikin kuma an karba saboda dole ayyukan da kake na ibada sai kana roƙo Allah subhanahu wataala kuma akan Allah ya amsa ba kawai baka rika jin jijji da kai da sauransu a dalilin ka aikata aiki kaza na alheri yana Allah bai amsa ba a da gaske Allah subhanahu wataala mana tawfiki to wannan mutum zai faɗe shi bayan sallar sallar asubahi to wannan sune karshen abubuwan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a lokacin da ya zo bayan ya yi sallama na sallah sannan ko bayan wannan ba a rawaito cewa ba ga wani kuma abin da yake yi yana mu kokari mu takaita akan abin da ya zo da shi bauta muke ga Allah subhanahu wataala ba maganan abin da raya wani abin da kai ka iske bane a gidanku ko a garinku ko na makamancin wani ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda kuma shine Allah ya aiko dan ya ya koya mana ayyukan su na ibada ne Allah subhanahu wataala mana tawfiki gaba ta gaba salatu du'a'u salati listikharati addu'a ta sallar istikhara addu'a ta sallar istikhara istikhara kamar yadda zamu gani insha Allah a cikin wannan bayani cewa wani abu ne wanda yake kowa zai jibuntawa kanshi ya ma kanshi da kanshi iya daga cikin abubuwan da wasu lokuta ana tada kura a kansu sai ka ji mutum ya ce ai ya sa malam wani mishi istihara abu ɗaya kake iya sa malam wani ko kuma wani daga cikin waɗanda kuke rayuwa tare da su shine idan kana da wata bukata mutum ya taya ka addu'a wannan addini ya yarda shi mutum ya taya ka addu'a wannan addini ya da shi ba ka ce misali wani abin addu'a kawai ka kuma gehe kai kai ta harkokinka ka ce a ce wani ya ka ce ayi ka ba da kuɗi ana na ana maka addu'a ana maka roƙon Allah to kai fa kuma la'alla addu'ar ka kai ta karɓu na wanda kake tsammanin ka kai shi wannan matsayin ko ta karɓuwa saboda babu wani mi'yar wani ma'auni wanda a kai tsaye za a ce addu'ar wane ne Allah yake amsa duk mutumin da kake ga iya da salaha iya da iya da nagartuwa to sawa'un ne zaman to ko daga cikin malamai ko daga cikin almajiran ilimi ko daga cikin wane ne duk wanda kake ga cewa da akwai alamar nutsuwa tare da shi to kada iya cewa ne ina barin addu'a a taya ni addu'a kuma kai ma ka je ka dukufa kai ta yi saboda duk mutumin da zai ce ya bada a mashi addu'a ya koma gehe kai tsaye ya nuna cewa shi ba na Allah bane ba a sa'a zanna bi rabbi ya munana tsammahani ya munana alaka tsakanin shi da Allah yana nuna cewa tsakanin shi da Allah ba kyau da haka shi bayyana ma ikon da zai daga hannu ya roki Allah sai dai ya ba wani kuɗi ya roƙan mashi Allah to kai idan zama to alaka tsakaninka da Allah ba kyau kaga tuni kama kanka mazamni kuma ka kama kanka matsayi haka ba karamin matsala bane ba saboda duk bawan da baya addu'a to Allah subhanahu wataala baya kauna wannan bawar Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ce ku roƙe ni zan amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati kaga waɗanda suke yin girman kai wajen roƙona ba sa roƙona sayadkhuluna jahannama dakhilina za su shiga wutar jahannama suna makaskanta to kai ka zo ka ce kai baka addu'a sai dai ka ka umurci su maka addu'a kenan idan ka kai kanka ka je kanka karshe wannan aya Allah subhanahu wataala ya kiyaye naka bawa ya zaman to mai naci ga addu'a kuma duk lokacin da ka yawaita addu'a a lokacin kuma kake ƙara samun kusancin Allah subhanahu wataala kamar da zo a cikin hadisul qudusi in ka zo wa Allah subhanahu wataala kana tahiyya Allah zai zo maka a matsayin sassarfa idan ka zo wa ka kusanci Allah zira'i daya ko kuma kamu daya na yatsunka Allah zai kusance ka zira'i daya shi ne duk lokacin da ka nemi kusantuwa ga Allah subhanahu wataala dan kadan to zaka samu ubangiji kuma yana gaugawar kusantanka naka bawa ya zamanto kowane lokaci mai daga hannu ne yana addu'o'i yana roƙon Allah subhanahu wataala a dukkan wani muhallin da addini ya tanadar sannan salatul istikhara maliki cewa qala jabir qala jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuallimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yuallimuna as-surata min al-quran jabir Allah kare yarda a gare su yake cewa ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yuallimuna al-istikhara yana karantar da mu istikhara fil umuri kulliha a cikin al'amura gaba daya yace kama yu'allimuna surata min alquran kamar yadda yake karantar da mu surata alqur'ani yan wa musulmi mu yi godiya ga Allah subhanahu wataala wannan wa salatul istikhara kai tsaye kamar ubangiji subhanahu wataala ne kake ba shawara Allah zan yi kaza da kaza tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu ko kuma zan yi kaza Allah alheri ne ko ba alheri bane ba wa kake shawarta Allah shi kuma shi ne Allahul Ghuyub alima ma kana wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakunu ya san abin da ya gabata da abin da za a gaba da abin da ake ciki a yanzu da abin da ma bai faru ba inda zai faru ya zai faru duka Allah sani saboda kai yanzu da ni da kai idan za mu yi abu yanzu abin muke kallon da muke mushi na yanzu ne muke mushi la'alla ashe zuwa sati mai zuwa abin da matsala zai zamanto a cikin rayuwarka da addininka daga tashi yin wannan abin sai kama ubangijinka shawara sai Allah subhanahu ta'ala ya maka zaɓin kaza ko da a lokacin kana jin cewa lalle kazan da kana ga a zahiri kan ba ba shi wani abin da zai gyara ka in dai ka yi istikhara ka samu gamsuwa akan wannan abin to ka hau kan wannan hanyar ba za ka yi nadama ba to wannan salatul istikhara zaɓi ne zaka ba Allah subhanahu ta'ala a cikin al'amuranka jabi da yake cewa kuma manzalla yana karantar da su al'amarin da ya shayi istikhara fil umuri a cikin al'amura kulli ha yace kama yu'allimuna surata kamar yadda yake karantar da mu surata qur'ani kaga wani ba zai jibinci lamarin wani ba ko ya wakilci wani yanda kai zaka karanta surarka ta qur'ani ni ma ni zan karanta tawa kai ma kai zaka karanta ta kowa shi zai karanta nashi kenan salatul istikhara kowa shi zai maka shi babu wani malami da zai koma ge ya ce shi shi ke ba mutane salatul istikhara yana leƙo musu abubuwa ba abinda za ka leƙo musu duk mutumin da ya karanta addini ya san cewa wani abu ne wanda yake kowa shi zai maka shi kuma wannan yana maka nuni akan cewa addini ba wani abu ne wanda za ku zo ku ce kun shiga cikin shi kuma kowa kowa gehe baya karatu saboda waɗannan addu'o'in da za ka karanta duka dole ka karanta idan zaman to a bakka da alaka da karatu kaga ba za ka iya su ba kuma so da yawa wasu lokuta ana ga waɗannan abubuwa ko kuma irin waɗannan addu'o'i ba a karantar da mutane irinsu ba sannan kuma ake nuna musu kamar wani aiki ne mai girma da haka ku ku koma gehe ku bari wannan wani al'amari ne namu ka duba fa ga daidai da yanka yankan ragon ragon ragon ragon layya mutane sai mutum ya je mutum magidanci ya aiki ya sun kai nawa in ragon suna ne sai ya kira wani ya yanka yana ga kamar wani karatun da yanka wani kayan kaza ne hali abu a matsayin ka na mai imani abubuwan nan da yake dole ne ya zama to kai da kanka na mubarasa su to wannan salatul istikhara kai za ka ma kanka kaga dai wannan wala yunabbi'uka mithlu khabir wannan Jabir ibn Abdullah ɗaya daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa manzon Allah yana koya mana walaysa marra'a kaman sami'a shi ba ji bane gani ne kuma da shi aka rayu yace manzon Allah yake koya mana salatul istikhara ko addu'a na sallar istikhara kamar yadda yake karantar da mu a ayoyin suke na cikin Qur'ani mai girma ya qulu mazalla kita idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atayn min ghayri al fariidati thumma liyaqul اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك, فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاقدره لي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث, حيث كان ثم أرضني به وما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين المؤمنين وتثبت في أمره فقد قال قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن شاء الله بياني أكون أدى سي كراتون ساتي مزوة abinda muka ji na aiki Allah ba mu ikon aiki da shi abinda muka ji na bari Allah subhanahu wataala ba mu ikon bari اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله